أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوى أيومنا لاربا عشرين دشدا قوة رمضان hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas, wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan shida miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. A jiya mun tsaya aya ta ɗari da ashirin da shida zuwa ta ɗari da ashirin da bakwai kuma a yau ta nan za mu tashi da yarda Allah aya ta ɗari da ashirin da shida zuwa ta ɗari da ashirin da bakwai a cikin suratun nisa shafi na tis'in da takwas muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe mu akan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ta kasance ita ce makomarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yastaftunaka fil nisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً wannan aya tana nuna muna yadda alkur'ani yayi sabka daga lokaci zuwa lokaci lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da rai wa yastaftunaka qulillahu yuftikum imam ibn al-qayyim ya rubuta littafi ya sanya masa suna fatawa imamul muftina fatawa shugaban masu fatawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci qur'ani na sabka ko aya ta sabka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa in ta dace da abin da Allah yake so sai a barta in bata dace ba sai a turo mala'iki ya ce mai to ga yadda za a yi ina fata an fahimta an gane ko wa yastaftunaka fin nisa suna tambayar ka game da al'amarin mata waɗanda suna daga cikin mutane masu rauni qulillahu yuftikum fihinna kace Allah subhanahu wata'ala yake muku fatawa duk abin da zangaya muku ba daga waje na yake ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma yutla alaikum fil kitab sannan kuma abinda aka saukar cikin littafi yana muku fatawa alqur'ani kenan domin maganar Allah ce ko kuma wa ma yutla alaikum fil kitab duk abinda buku gane ma ba a cikin littafi to Allah zai yi muku fatawa ku gane me ake son a ce domin wanda ya magana shi ya fi cancantar shi ya fi cancantar ya yi bayanin maganarsa da kansa saɓanin yanzu yadda muke so mu za mu yi mutum sharhin bayanin abin da yake nufi an gane ni da wannan yan malamai suka nuna cewa fassara alqur'ani da alqur'ani shine a'la darajatit tafsir don mi don babu wanda fi cancanta sheikh muhammad al-amin shamqiti yace la a'lam bi kitabillahi min allah azza wa jalla ko ko la a'lamu bi kalamillahi min Allah azza wa jal babu wanda yafi Allah sanin maganar Allah ko ba haka nan bane a waɗanda akwai waɗanda suke inkarin tafsirul qur'ani bil qur'an alhali ko alqur'anin kanshi ya ce waɗansu abubuwa a koma zuwa ga wani abu wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu to menene ma qasasna alayka min qablu wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufur wa min al baqari wal ghanam harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma ikhtalata bi 'azm dhalika jazaynahum bi baghihim wa inna lasadiqun da haka dai Allah shi zai bayani littafin sa annabin sa shi zai bayani wa anzalna ilayka dhikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim duk yadda kake son kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam juyin mulki kace ba a yarda da hadisi ba don kai ka fassara ma mutane irin yadda kake so to kai fassara ba daga annabi ka karbo ta ba sannan kai cikin tunaninka ne kake son ka shirya da mutane dan haka mu mun dauki fassara wanda an ka sabkar ma alqur'ani mun bar wanda bai yarda da fassara annabi sallallahu alaihi wasallam ba وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء أتكم ما تقول سكي مرايي اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وتندبك باسو abinda aka wajabta musu ba ko kuma abinda aka rubuta musu a cikin littafin Allah haƙƙin su aka ce a basu wa targhabuna an tankihuhunna jiya bayani ya gabata shin wa targhabuna an tankihuhunna an shahi fi ne ko ko an shahi an domin an ce targhabuna an an tankihuhunna kuna kyamar ku aure su وترغبون أن تنك أن أن تنكحوا آه في أن تنكحوهن كنا صنكو أوريسو to kaga ko da kyaba da so abubuwa da sun ci karo da juna waɗansu malamai suka ce kyaba ake nufi domin in tana da dukiya su ba su son wato su aure su in ba su da dukiya ba su son su aure su amma suna son su zauna in sun mutu su mallaki dukiyarsu ko ba haka ba wasu suka ce a'a suna son su aure su wa targabuna fi an tankihunna amma ba su son su ba su sadaki amma malamai suka ce duk lokacin da an kai hasfu to yufidul umum sai ya an samu wani dalili wanda zai nuna cewa abin nan ba am bane da an ce wato i'malu ku aikata to ba a ce ku aikata kaza ba ku aikata kaza duk aikin da kuka yayi amma ya ce i'malu kaza to na an tantance abin da ake son ku aikata shi yasa wato Ibrahim bin Abdullahi Rufaida ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Libya ya yi karatu a Jami'atul Azhar da ya karatu a jami'a ta azhar lokacin da ya zo zai bincike a magister sai ya yi shi alhazfu fil lughati al-arabiyya an gane binciken shi gaba ɗaya akan kalma guda yi shi alhazfu fi asalib al-arabiyya yace hazfukin ana iya a shafe wato ya zamanto an shafe suna al-ismu ko ba haka nan bane a shahe ismi ya kawo wurare daban-daban daban was'al al-qaryata allati kunna fiha was'al ahla al-qaryati allati kunna fiha sannan ana iya a shahe fi'li sannan ana iya a shahe harafi sannan ana iya a shafe jumla gaba daya ina fata an fahimce ni falaula idza balagat al-hulqum wa antum hina idin tanzurun an gane ni wa antum hina balagat ar-ruh al-hulqum kaga ba a kawo shi ba an shafe shi ina fata an fahimce ni wani wuri ma ana iya shafe jumal a shafe jumla daya biyu uku hudu biyar shidda har su kai dari Allah subhanahu wataala ce wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la wa kadhalika makkanna li yusuf fil ard wa linu'allimahu min ta'wil al ahadith wallahu ghalibun ala amri walakin akthara an-nas la ya'lamun walamma balagha ashuddahu kaga tun daga nan daga sayin shi kuma sai an ka ce walamma balagha ashuddahu shekara nawa aka yi wancan lokacin da sarki ya yi mafalki ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi sai ce fa'arsilu sai ce yusufu ayyuhas sidiku ba a ce zahaba ba ba a ce dakhala sijin ba ba a ce kaza ba ba a ce ya ga masu tsaro ba ba a ce an sai an ka ce yusufu ayyuhas sidiku do an dauke wannan kaga ashe ana iya shafe jumloli da dama waɗanda hankali da zai kaddara su to kaga anan sai ka gane cewa nan alhafu yana daga cikin wato ababen da larabci yana dauke da su sai ka gane ya juzu a shafe wannan a shafe wannan kuma in aka shafe biyu to wanne ne hakika wanne ne majazi domin fi an tanki huhunna ne ko ko an an tanki huhunna malamai suka ce da yawa daga cikin malaman usulul fiqh sun yarda da cewa kalima tana iya zakkuwa ta bada ma'ana guda biyu guda ta hakika ce guda majazi bisu haɗu aure guda dan haka babu wani laifi in mun ce an ne in mun ce fi ne kuma dr fadl samar ra'i yace babu laifi dukkansu yana ɗauka hukuncin guda ne in ba kana ƙaunar mace an gane ni watar gabu na fi an tanke hukunna bai dace ka hana mata haƙƙinta ba ko ba ka nan bane sannan in ma baka kyamata wa targhabuna an an tanki huhunna kana kyamata bai dace ka tauye mata haƙƙinta ba ko ba ka nan bane dan haka adalci Allah subhanahu wataala yake bukata shi yasa bai kawo ba da aqad da inda an kawo fi kaga da an hukuncin zai bambanta inda an kawo an da hukuncin zai bambanta amma da zama to hukuncin duka ɗaya ne sai Allah subhanahu wataala ya haka in kana so ka kaddara komai al-adlu matlubun fi kulli shay wal adlu qimatun mutlaqa abu ne ana bukata sai cikin komai Allah subhanahu wa ta'ala ce wal mustada'afina min al wildan da masu rauni daga cikin yara wa an taqumu lil yatama bil qist ya kamata ku yi ma marayi adalci ba a kusantar dukiya sosai dai don a gyara ta ba don a bata ba wala taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsan sannan anka ce bil qist an ce al yatama ba marayi dai ake son a yi ma adalci ba da anka ce wa an taqumu lil yatama bil qist to wadanda ba yatama ba a'a nan ana zancen su ne shi yasa anka ce wa an taqumu lil yatama bil qist da anka ce wala taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda har sai ya cimma karfin sa to in mutun ya cimma girman sa ya kama karfin karfin jikin sa ba ana nuhin nan a zalunce shi ba a'a cikin wancan hali ya fi kasancewa abin tausayi wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah kana bihi alima hakika Allah subhanahu wataala masani ne kuma Allah subhanahu wataala zai sakanka maka da abin da ka aikata Allah ce wa in imra'a وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعرابا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله سبحانه وتعالى وإن امرأة wato idan wata mata nan in wato harafi ne na sharafi ko ba haka ba don haka in ya zo akwai jawabu sharti jawabu sharti fa'un tana shiga wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan fala junaha alayhima idan mace ta ji tsoro an gane ni shine tawaqqa'at take jin tsoro imamu al-qurtubi wasu yace wadansu sun fassara wa in imra'atun khafat wata mace ta yaqqana ta tabbatar da mijinta yace a'a wannan ba'idun ya yi sabi dace a ce ta yaqqana ba ta tabbatar a'a tana jin tsoro tana ganin alamu in imra'atun in to imra'atun kin nan fa'ili ne ko ko mubtada ne malaman basra waɗanda suka fara azana hau a duniya da su da malaman kufa an buga waɗansu suka ce nan wa'in imra'atun sun ka ce wato shi imra'atun fa'ili ne amma fi'ilinsa ya gabace shi domin a wajen malaman basra bayyuwa suna ya zo bayan in in ko ya zo to fi'ili za a kaddara idan su a wajen sai a ce wa'in imra'atun wato wa in khafat imra'atun khafat kaga a wajen takdiri zaka ji dai babu dadi amma suka ce dole haka za a tafiya su ko malaman kufa suka ce a'a wa in imra'atun khafat shi imra'atun wato fa'ili ne khafat shine fi'ilin an huta kenan wa in khafat imra'atun nushuzan kaga wannan zai sauki amma al-imam al-farra yace a shi bai rada wannan duk tafiya ta su ba in imra'atun shi imra'atun shine mubtada khafat shine khabar kaga wanga sai ka shiga cikin mazahibun nahw zaka ji ɗan jami'a suna tattaunawa akan mas'aloli na lugha wa in imra'atun khafat idan mace ta ji tsoro min ba'liha daga mijinta nushuzan shine suka ce wato wato wato sabani tarafu'an ya daukaka akanta kinan tarafu'an alaiha bi tarki mabja'iha ya bar wato wato ya kaurace ma shimfidarta wa taqsiru fi nafaqatiha ko kuma ya gajarta ko ya takaita wajen ciyar da ita libughdha saboda yana kyamarta wa tumuhi ainihi ila ajmal minha don saboda ijiyarta ko idonsa yana hangen wata wadda ba ita ba shine nushuzan asalin annushuz abu ya tashi yayi sama an gane ni sai Allah ce to fala junaha alaihima babu laifi akan su an yusliha bainahuma sulha imamu asim da al-imamu hamza da al-imamu al-kisai da al-imam khalaf su ne ake kira al-kufiyun sun ka karanta an yusliha bainahuma al-kufiyun waɗanda suka rayu a garin kufa kuna ji ana cewa kufa garin ƙasar iraki ko ba haka ba sauran ƙurra da ba mu kawo ba guda shidda su ko sun ka karanta an yasalaha bainahuma sulha to an yusliha fi'li ne ruba'i aslaha yuslihu istihwatu islahan mithlu akrama yukrimu ikraman adghama yudghimu idghaman azhaba yuzhibu izhaban aqdama yuqdimu iqdaman an gane ni kuma wannan sai zaman to yana da shahid a cikin alqur'ani cikin ayoyi da dama domin aslaha ya zo cikin alqur'ani wurare da dama wa in ta'ifatan min almu'minina qatalu fa aslihu bainahuma gashi nan ma yace fala tamilu kullal mayl fa tadruha kal mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira amma sauran qurra da sun ka karanta fala dunaha alaihima an yasalaha aslin shi an yatasalaha to atta'u da asad suna da kamanceceniya domin wato ta da sa dukkan su sai tsinin harshe ya dangane da haƙuran baki na sama ta ƙara bas makharajuhuma sai aka sanya ta a cikin sai an kace fala junaha alaihima an yasalaha babu laifi alaihima gare su shi mijin da mata an yasalaha an yusliha ko an yasalaha bainahuma sulhan su yi sulhu tsakankanin su an gane ko to kaga nan an faɗi shi miji in yayi to in mace ce fa sa akwai hukuncin ya bambanta ko bambanta ba mu ce wa in khafa zawjun an gane ni wa in zawjun khafa min zawjatihi nushuzan kaga za a yi Allah ya bayani wannan wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allaha kana aliyan kabira kenan akwai ababen da a cikin musulunci da hukuncin mace da namiji duka ɗaya ne an gane to irin wannan yana da kyau ka san su innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima amma akwai wani abu hukuncin mace da namiji ya bambanta gashi nan kamar nushuzi kaga nan ba za ka hada su ba sai ka bambanta wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira wannan shi yasa wata rana muna jami'a a kasar saudiya an zo ana bayani a cikin suratul talaq wani babban malami yana bayani yace to an ce la tukhrijuhunna min buyutihinna an gane da gangan ni wannan tambaya dan na san amsar ne za ta zo za ta zo mutane ba su hankalce ta bane shine cewa idan aka saki mace in dai ba saki ne na uku ba za ta zauna a gidan miji ko ba haka nan bane sai Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihinna sai nace to ni akramaka Allah ina da tambaya ni ko na san na ma tambaya nace to an ce kada a fitar da ita to in ya zamanto mijin an gane ni gidan matar ne ya zo ya tare to sai aka samu matsala sai ya sake ta duk to aka za a yi ya ce ya ce ka sai sanin da yi kaga hukunci ya zai zai ya ce mu ce mu ce mata ittaqillaha la tukhriji min baitiki ba za mu ce wannan ba Allah ya gane da mu kaji dai Allah subhanahu wataala ya ce ai sulhu hadisi ya tabbata wato Abu Dawud at-Tayalisi ya fitar da shi da kuma Imam Tirmidhi daga Ibn Abbas Allah ya kare yarda a gare shi yace khashiyat saudatu an yutalliqaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ji tsoron ya sake ta ma'ana ta ga girma ya kama ta fa qalat sai ta ce la tutalliqni ina roƙonka kada ka sake ni wa amsikni amma ka rike ni ina nan matsayinka ina nan zamanka waj'al yawmi minka li aisha ka sanya yini na ya zamanto na aisha na ba ta kyauta fa nazalat sai wannan aya ta sauka a nan za mu gane cewa akwai saɓani tsakankanin malamai shin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar Khadija wace ce matarsa ta biyu waɗansu suka ce Aisha ce waɗansu kuma suka ce Sauda ce an gane ni domin wannan Sauda ko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wato shekarun ta sun yi yawa mijinta ya mutu wajen hijira a ƙasar Habasha tana da shekara kusan 55 ko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta an gane ko to kaga bayan an koma madina kaga girman ta karuwa zai to sai ta ga cewa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce dole sai ya je wurin ta karshen ta ita yanzu ba ta bukata zuwa ga ɗan namiji kuma a ce zai zo wajen ta kuma ya tana yiwa ya cikin tace a'a ni na bar kwana na ga Aisha kaga wannan abin da zamu fahimta na farko mace in girma ya kama ta to in dai ta san ba ta da bukata zuwa ga miji ta bar miji in yana da sauran mata waɗanda an da ɗan saura ki rinka zuwa wajen su domin wannan zai sa wa zaman ya ɗore domin ke ki zo ki kai mutum cikin ɗaki eh ki sa shi gidan kaso kuma ke ba ki da bukata sai kaga abin ya zan keta kenan duci tsakar ruwa bai sha kuma ya hana mai sha ya sha wannan kuma zai sa in ya gaji ga wata ya sake ki ya kawo wata shikenan sai a zauna lafiya domin mace tana fatan in dai mata ce ta gari ta mutu a gidan miji ko shekara tamanin gare ta akwai wata mata ta kai shekara saba'in da biyar ba ta da miji da mijinta ya mutu ta ce ita za ta yi aure ƴaƴanta suna ta rigima ta ce wallahi ni ina fatan ko da nake mutuwa a ce ga miji na ko shekara ɗari gare ta shi ne abin da mace take fata amma waɗansu ba haka suke fata ba sai an canya duniya an yi gayanci an yi an yi abin da ake yi an sheƙe aya hatta da gayu sun yi jidan mace da kasan ana jidan ruwa wato ruwan famfo sannan ta dawo ta ce miji take so ta ji yadda ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai ya rike ta kaga yinin ta ta bayar da shiga Aisha ta yi fiqhu ta gane girma ya kama ta kuma ta ci nasara don saboda zama karkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar daraja bace an gane ko sannan kuma akwai riwaya wadda Imam al-Bukhari ya kawo ta daga Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha karkashin wannan aya qalat tace wannan aya ar-rajulu takunu indahu al-mar'a mutun ne mata tana gunsa tana karkashin sa laisa bi mustakfirin minha bai yawan zuwa an gane bai yawan kai da kawo gunta yuridu an yufariqaha yana son ya rabu da ita an gane ko ko ya sake ta fataqulu sai ta ce an gane ni aj'aluka fi hillin min sha'ni na sanya maka wato aj'aluka min sha'ni fi hillin na baka izini game da al'amari na duk yadda kaga dama haka zaka aikatawa an gane ko in kaga dama ka zo dan da baka da dama na baka dama shikenan to kaga in kai haka in kana da mata biyu ko uku kana barin ta ran da kaga dama za ka zo ran da waccan saboda in waɗancan sun kasancewa yanzu mata biyu gare ka guda ta san yanzu waccan ba ka zuwa gunta gaba ɗaya kwata kwata to yanzu ka samu sa'a kullum ka zo za a yi samun matsala kaga ba ka cewa ɗari bisa ɗari ban zuwa sai ka ɗan zauna ran da duk waccan ta ƙiya ko da ka san abin da sai ka koma ɗakin waccan kai kwanci sai dai tun a to dama ɗan adam lokacin da yake tunanin abu zai kumce mai lokacin nan ne zai yan hatsara an gane ko sannan kuma akwai riwaya wanda an kawo da ɗaya daga cikin salaf wanda yana daga cikin kibaru tabi'in sa'id ibn al-musayyib yake cewa wannan aya ta sabka ne anna rafi' bin khadij akwai wanda ake cewa rafi' dan khadij an gane ni kanat tahtahu khawla bintu muhammad bin maslama akwai wata mata da ake ce ma wato khawlatu bintu bintu muhammad yar muhammad bin maslama fa kariha min amriha sai ya kyamaci daga cikin al'amarinta in ma kibran ko dan saboda ta girma wa in ma ghairo ko ko waninsa فأراد أن يطلقها سيسو يسكتا فقالت لا تطلقني تتشكد كسكيني واقسم لي ما شئت ka raba mini abin da kan bukata an gane ko wannan ya nuna kenan cewa yana da mata fiye da daya fajaratu sunna bidalik sai al'amari ya gudana da haka fa nazalat sai aya ta sauka to kaga an kawo wadannan riwayoyin sai kowa ya ce a to ai an ce nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na an ce wani na an ce wani a wato yana yiwa wannan al'amarin ya sabka ne bisa ga sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita aisha ce to yi ar-rajulu kanat indahu al-mar'a kaga misali ne ta bayar fassara ce take yi bata ce ta tsarka kan wani ba ar-rajulu yana daukar kowa mutum mata ta kasance inda shi ko ba haka ba sannan shi ko wannan ya kawo kissa ce ta wani sahabi an gane ni sa'id ibn musayyib kaga wannan daga cikin marasil amma wanga hadisi ne kuma ingantacce ne kuma ibnu abbas ya ruwaito shi kuma ibnu abbas yana daga cikin manya manya ko na gaba ko shugaba na mufassirin a cikin sahaba ina fata an fahimce ni to da haka dai sai mu dauki waɗannan riwayoyin sun sabka ne kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma zai nuna mana cewa lokacin da tabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kwanan yana yiwa lokacin ba a bashi izinin ba duk yadda ga dama ya aikata domin shi an bashi wannan dama to shin kafin wannan aya ne ta sabka cikin suratul ahzab wadda take cewa turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala tunaha alayk zalika adna an taqarra a'yunuhun wa la yahzanna wa yardayna bima ataytahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima shin wannan aya wadda ta bashi izini in ya ga dama ya gabatar da wanda yake so ya jinkirtar da wanda yake so in kafin wannan ne kaga shikenan babu wata matsala in ko bayan ta ne sai zamanto wannan hukuncin ya zo ne baya ta yi kyauta da kwananta sai zamanto Aisha ta samu ƙarin waɗansu kwanaki da haka in ismukin ya zo bayan wannan kenan ya shafe wannan wato hukunci na cewa ta bayar da ne sannan yanzu an bashi dama in ko bayan wannan ne ta aikata to sai zamanto ƙari ne daɗi saman daɗi an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا التي والصلح خير yin sulhu shine mafi alkhairi shi yasa duk in mutane suna rigima ba a son a ce kada ku raba su an gane ba a cewa kada ku raba eh a abin da ya kamata a yi sulhu duk in ana sulhu za a samu zaman lafiya domin duniya ba yadda za a yi a zamana wani sai ya kwari wani to amma mutum yace in an kware shi dole sai ya karɓo haƙƙin shi gaba ɗaya to duniya ba za ta zauna lafiya ba don kullum ana cikin rigima amma in ana tare yau in ka kwari mutum an gane ya haƙure to gobe kai kuma in ka kware shi shi ma sai shi hakuri to haka ne ake zaman duniya amma in an ka zamana kullum mutum guda ake kwaruwa wata rana zaman ba zai taba yiwuwa ba Allah ya gane da mu Allah subhanahu wata'ala ce wa uhdiratil anfusu shuh wa uhdirat aslin shi hadara yazo ahdara an halarto mai da shi wa uhdiratil anfusu an halarto ma da rayuka kina an kawo shi abu kusa gare su ashuhu tsananin ruwa kowa bai son abin da zai taba shi wanzam sun kace baka so ga jikinka dan haka miji bai son ya zama da mata ta tsufa wannan cikin duk kowane haƙi ne amma nan wajen tunda ana zancen mata ne bari mu bada misali da al'amarin mata miji bai son a ce mata sai ta tsufa kuma ya zauna tare da ita kaga zai cutu ita ko ba ta son ta bada haƙƙinta alhali ko girma ya kama ta kaga in kowa ya ce ba zai dan saki ba to matsala za a samu dole ya sake ta wannan muke kira ga matasa idan mace girma ya kama ta mijinta mata guda gare to in yace zai yi aure kada mahaifiya ta tunzura ƴaƴanta ta ce su yi mahaifinsu tawaye kaga za a samu matsala ko ba haka ba sannan kuma su su riƙe balle ma in ya zama to shi bai da hali su ne suke taimaka mai suka ce to ku rinka ba shi jika jika da la ɗari ɗari kakku ba shi jika biyar biyar shi sai ya shiga adashe ya yi milki shi kaga akwai hatsari to ya an ka kama tsofowa ya je wani gida ya yi lalata da wata mata tunda an an hana mai yayi aure ba abin kuma ya bane da mahaifinka ya karo mata da mahaifinka a ganshi gidan karo ko a ganshi yana fira da ƴan mata a ce mai tsohon banza wanne ne yafi a gani da haka ai hattara in girma ya kama mace namiji ba shi lokacin nan yana bukata bai tsufa sosai ba dole a bari ya kara in ba haka nan ba banna za a yi sannan in ya kawo amarya ku bi ta sallu sallu dan in dai kana son shi jewa ba kwasa abu ne mai sauki adda sara ma zai bai iya hankuri wa in kan godi bakin ciki wallahi shi na gwada ma hika bakin ciki dan haka in an ka kawo mata wallahi abi wa uhdiratul anfusush shuh ke take take sawar al'amurra su lalace bai yiwa yarda shi ya kai 60 65 70 rayuwa sai tana ga hannun wannan yarinya ba ba ganin suka ga Allah suke ba sannan ku zo ku ce ku hala masa zaman lafiya shi barko ya fi son gaba ɗaya duk cewa ce ku kuna so ku sai duk inda za ku yi kan gare ku ta kare Allah ya kyauta wa in tuh Allah ya san mu ya kamata mu gane rayuwa rayuwar duniya cikin kwana biyu za ta kare za mu tafi menene na tada fitina abinda bai kai fitina ba aure ne zaman towa fitina a cikin al'ummar musulmi subhanallah wa in tuhsinu Allah ce idan kuka kyautata kaga Allah bai ce a kyautata wuri kaza wuri a'a ihsani ana bukata sai a cikin komai an gane ko wa tattaku kuka ji tsoro kuka ji tsoron Allah kuka ji tsoron wuta kuka ji tsoron abkawa cikin sabon Allah subhanahu wataala kaga bai kawo abin da za a ji tsoro ba fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira haqiqa Allah subhanahu wataala ya zamanto khabir masani ne ya san komai al'amura shi yasa in kaga ya kawo shari'a ko da kana ganin yanzu bata dace da yanzu ba to kai ne an baka san abin da ya dace ba domin shi Allah ya san komai shi yasa zai shar'anta abin da yake amfanin mu da mun bar duk da bala'in da duniya take cike a yanzu da wanda za ta shiga zuwa gaba duk sanadiyya shi saba umarnin Allah don Allah shi ya halicci duniya yace ga yadda ya kamata tafi sai an ka samu wadansu saboda suna ganin sun mallaki kaza sun mallaki kaza ce a'a a bar ta Allah ai kasu kaga ko zaman zaman zaman lafiya ya kare a duniya sai Allah ce walam tastati'u
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا ba za ku iya ba an ta'dilu anda wato ta'dilu fi'li mudari'i sai su samanto al-masdar al-munsabiq ko al-masdar al-mu'awwal kenan walan tastati'u al-adla ba za ku iya yin adalci ba bainan nisa'i tsakankanin matanku walau harastum ko da kun yi kwaɗayin haka kuna son ko aikata an gane ko Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan da wannan aya waɗansu suke kafa hujjar cewa haramun ne mutum ya yi mata biyu sai dai kai hankuri in ta mutu ko ta haukace sannan ka ƙara mata suka ce Allah ya ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama an gane ni fanki huma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba in khiftum kuna shakka ba za ku yi adalci ba ko ba ka ba da Allah to walan tastati'u an ta'dilu ba za ku iya ba dan haka haram ne ai mata biyu kaga wanga malami in dai kasashen larabawa ne da nan kasashen mu mata sai sun yi mai sadaka areku da waɗanda waɗanda ke kare kundin haƙƙin ɗan adam su ma za su mai nashi za su mai nashi rabu don saboda bi saboda ya fassara musu aya irin yadda take bukata wata mata a ƙasar Saudiya ta yi magana a saman Facebook ko internet ta ci mutuncin gwamnatin Saudiya da malaman Saudiya ta ce me yasa ake cewa ba a ƙarawa ga mata suna girma ana sakin waɗansu kuma ƙasashen Larabawa ba a auren jaware kaka alamari da kasancewa tace kuma matasa suna son aure ba su da hali tace abinda take so gwamnatin Saudiya ta dauke mataki malamai su fito su nuna cewa tunda in ba da an halatta ya zama to mu ba yanzu al'umma ta samu lalura ya zan wajibi kowa ya ƙara wannan abin ya tada fitina a ƙasar Saudiya tace kuma gwamnati mutumin da yake da kuɗi nauyin da zai aje mata biyu uku hudu ya kiya yana nan da guda gwamnati ta karɓi kuɗin nan ta yi wa matasa uku aure da su in bai yi ba tace Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad al'amari ne wanda gashi nan mutane sai su zamanto al'amarin lamari ya kiya masu kuɗin suna aure ba su rikewa talakan sai an aure shi shi da ke rikewa kuma shi kuma da halin saboda sai ta lalace ake kuma zuwa ga mai tsoron Allah an gane ko to ko da kun yi diyin hakan ga ba za ku iyawa ba sai a ruwaito wani hadisi wanda kina cikin wato wato Imam Tirmidhi ya ruwaito shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaya sai ya aji in ya rarraba ma matansa sai ce wannan abin da nake da iko ne an gane ni don haka Allah kada ka kama ni ga abin da ban da iko a kansa ko ba haka ba wannan asar kin bai inganta ba a cikin hadisi asar ne da'if amma kuma da Allah ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama nan ko ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa kuma Allah ya ce fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thalatha ruba can abinda Allah yake nufi an gane ni cewa nan da Allah ce wato ba za ku iya yin adalci ba shine karkata ta zuciya an gane ni dan adam ba zai iya mallakar zuciyarsa ba ɗari bisa ɗari shi yasa kake ganin wani lokaci in mutum ya rikice abubuwan da yake aikatawa sai sun baka mamaki ko ba ka bane abin da yake furtawa abin da ke fitowa cikin bakinsa bai da kyau saboda zuciyar ba ta da ƙarfi an gane ni idan mutum lokacin da zuciya ta tafi ƙarfinsa to komai yana iya aikatawa shi yasa ba a son mutum an ce bahaushe ma yace zuciya ba ta da ƙarfi ko ba haka ba dan haka dai kaga yadda kake son wance haka kake son wani bai yiwa kai ba wai matanka ba duk da ƴaƴanka ba ka iya daidaita son su gaba ɗaya la yusufu ahuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin baka iya ka rike a cikin zuciyarka kaga yadda kake son wani haka kake son wani ba aikin ka bane an gane ni amma kada ka bari abin yayi tasiri a gano shikenan magana ta kare to dan haka nan ana ba za ku iya adalci ba na soyayya ku kasa yadda nake son wance kaso 50 haka nake son wacce kaso 50 amma adalcin da an ce ku aikata shine adalci wajen rabon kwana adalci wajen abinci wajen sutura wanda ake cewa in ka auro mace wannan yar masu kuɗi ce wannan yar talakawa ce to in sallah ta kama wannan sai ka sai mata irin kayan da ake saye gidansu na arziki waɗannan kuma ka sai mata da talakawa ƙarya wannan adalci ne wanda kana iya yin shi wannan shirme ne an gane ni wannan komawa baya ne inna akramakum indallahi atqakum babu wannan an gane ni masu tana aiki ne da gidan mijinta ba da gidan babanta ba ta bari in an sake ta koma gidan babanta sai ta yi irin abin da take so a gidansu a gane ko wani suna ba da irin wannan fatawa wannan kurkuwar fatawa ce kenan dai a takaice sai Allah ta to fala tabilu kullal bayt kada ku karkata dukkan karkata kaga Allah ya san sai an samu wata karkata wanda baka da iko bai ce fala tamilu ba'd al mayl ba dan ya san in yace sashi to tabbas ko sashi sai an same shi in ko ba haka ba wuta za'a sai Allah ce fatadharuha kal mu'allaqa sai ku barta kamar ratayayya daga allaka shay'un shi yasa aka sanya mawaƙin shu'ara'ul jahiliya al mu'allaqat li'annaha ulliqat fi adhanin nas ko ko li'annaha ulliqat ala jidaril ka'ba shi yasa aka sanya mashi shi na shi'rul jahili al mu'allaqat ku barta ratayi ba sama ba ba ƙasa ba tana ta shillu ita ba bai miji ba ita kuma buga ta nan ba a sake ta ba ta je ta nemi mijin da zai aure ta hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abu Huraira ya ruwaito shi yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa man kana lahu imra'atan wanda yake yana da mata biyu famala ila ahadihima sai ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu an gane ko ja a yawmul qiyama ko ja a yawmul qiyama zai zo ranar tashin alkiyama wa shiqquhu ma'il sashin jikin shi rabin jikin shi rabin jikin shi ma'il ya karkace sai kaga mutum na tahiya a karkace wanda kasan wanda ya paralize paralyze in ji masu english ko ba haka ba wannan hadisi ingantacce ne kuma wayar waito wannan hadisi abu dawud ya fitar da wannan hadisi imamun nisa'i ya fitar da wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi imamu darimi ya fitar da wannan hadisi imamu ibnu maja ya fitar da wannan hadisi imamu ibnu abi shayba ya fitar da wannan hadisi imamu ibnu al-jarud ya fitar da wannan hadisi imamu al-hakim ya fitar da wannan hadisi imamu al-baihaqi ya fitar da wannan hadisi imamu at-tayalisi ya fitar da wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce cikin littattafan hadisi don haka duk wani mai kuɗi wanda a aure da mata duk wani malami wanda adda mata biyu duk wani shugaba wanda adda mata biyu kowane ne a duniya wannan hadisi ya shafi shi in ka kalli matsayin ka kai wani na sai ka kalli Allah an ka ce zai maka hisabi ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama kana da wani matsayi kana da wani iko wallahi sai ka manta da shi to tun yanzu ka gyara to don haka zama da mata hali guda uku yake da shi inji malamai hali na farko akwai hali wanda ana zaman ɗarɗar babu tabbas yana yiwa ya sake ta yana yiwa a zamna ana fitina ana gyarawa abin da ya gyara ne ake yi amma dai ɗan tsosanawa ne ake ana ganin abin nan wata rana zai iya bangwalewa hali na biyu ana zaman lafiya mata da miji ana son juna babu wani rikici sai ɗan rikicin da bai taka kara ya karya ba don dole sai an samu saɓani ko wacce mu to mu zauna malam bahaushe ya ce taho mu saɓa hali na uku in abu ya sutura sai saki dama hali guda uku ne ko a rabu ko a zamna cikin kaunar juna da mutunta juna ko a zamna cikin rikici da tashi hankali dole sai an samu waɗannan to in ana zaune zaman lafiya dama abin da ake bukata ke in ana zaman rikici sai a yi ta sulhu a yi ta sulhu a gani ko Allah na sawa abin ya ɗore a ɗumke baraka in kuma abin ya kiya zuwa gaba an san dole rabuwa za a yi to in rabuwa ta kai sai a rabu haka ne ya fi sauki don saboda ka tashi hankali yayi yawa ina fata an fahimta don haka dai kun ga an umurci maza da mata su yi adalci tsakankaninsu wa in tuslihu idan kuka yi sulhu ka gani a cikin al'amurra an kace ku yi sulhu wa tattaku kuka ji tsoron Allah cikin sulhu da cikin ayyukanku wa tattaku kuka ji tsoron wuta in kun saba ma Allah ta an kai wa tattaku ku afka ma sabon Allah ba dan wanda yake jin tsoron Allah bai saba ma Allah wanda bai saba ma Allah ko ba zai shiga wuta ba fa inna Allah kana ghafurar rahima Allah ya kasance ghafuran mai gafartawa rahiman Allah subhanahu wataala mai jin kai dan haka dai kun ga wannan alaka ce tsakankanin mata da miji domin aure shine wata wato mahada alaka wanda take hada tsakanin ɗan namiji da ɗiya ce amma a shar'ance don haka kowa ya kamata ya san haƙoƙinsa an azama miji haƙƙinsa ya kiyaye mutuncin matarsa ya biya mata bukata ya kare ta daga zina ya ciyar da ita ya tufatar da ita ya shayar da ita bil ma'rufi wa ashiruhunna bil ma'ruf su ma mata an aza musu nasu an kace su bi maza su yi musu biyayya a cikin abin da ba na sakon Allah subhanahu ta'ala ba su kare addinin su kuma ya zamanto hammin burin rayuwarsu ba wai nan duniya ba in an ka daura aure abin da aka fata a haɗu da miji da mata gidan aljanna sai ya zama so a bada kissa abubuwa ababen da ko abubuwan da sun ka kasance an gane miji ya yi tsaye a mutuncin matarsa kada ya yarda da abubuwan da za su saba ma addini ko abin da zai kama gida ne cikas waɗanda abokan kai da su matar ka ce ba ta sawar hijabi shikenan an samu matsala ƴaƴanka ba su sawar hijabi an zo sallah ta kama ta ce buji ni kaso a siyo musu a kai su kana da kaso ma ɗiyanka buji eh yarinya tana da shekara biyu an siyo mata buje an gane skirt shekara hudu buje takwas buje goma buje sha biyu buje ta girma ka ce a'a yanzu hijabi za a sa ta ce no no no baba ni ban saba sa wannan ba ba ta sawa kaga buje za ta sawa in ka mutu ta sa buje kana cikin kabari ana ana rubuta ma zunubin buje dole haka za ta yi ba yadda za ka yi a ai ma ƴaƴa tarbiyya ta gari ina fata kun fahimce ni duk abin da zai taba addinin ka kakka yarda da shi matar ku saboda da kaji mace na cewa mu mijin mu wallahi mutumin kirki na babu ruwa nai to ka halaka saboda ba ka sa musu sansa yan tardi shi dan adam bai son mutumin da zai ce mai bari to shi ko wannan halaka ce da ka bar matanka su tafi kamar dabbobi da ƴaƴanka to wata rana sai ka yi kuka kuma in kana lahira sai ka yi kuka dan kashi za ka shara na tashi alkiyama ka bar su sagaga mace da yaro kiyaye su akai sai ana aza musu doka dole abin da ya taɓa addini kai tsaye amma in ka auro mai kyau to waɗanda da addinin ka da mutuncin ka baka iya kula da su don ba ta sallah kuma shi ko bai tada ta in ya tada ta ce ya daina tada ta sallah asuba sai ya barta shikenan ba zai iya tada ta in ya saki in ya matsa mata bala'i za a yi kaga shi bai damu da addini ba duk abin da za ta taka addini babu ruwa ne abin da za ta taba mutuncin sa babu ruwa ne ta ci mutuncin babansa ya yi shiru ta ci mutuncin mahaifiyarsa ya yi shiru ta ci mutuncin abokansa ya yi shiru ta raba shi da kowa ya yi shiru ta raba shi da Allah ya yi shiru ta raba shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru shi dai mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau ka mutu da ita sannan mata ku kuma ku ji tsoron Allah ku kiyaye mazan ku ku yi musu da'a dole bayyuwa a ce gida kowa mai turkin kashina a ce da miji da mace duka ɗaya ne ƙarya ce a ce duniya za a zamna babu shugaba babu wanda za a yi ma biyayya duk da mutum biyu za su yin balaguro an ce sai an sa guda shugaba amma a ce a gida kowa mai gidan kai ne na mace tana da mota wadda verit haraiban tana da bon sens lokacin da ta ga dama take fita lokacin da ta ga dama take shiga irin yadda miji yake shiga wannan ba aure bane ake yi a ce gida kowa mai gidan kan shi ne shi ita ba ta da izinin a tambaye ta abin da yake aikatawa shi miji ba a tambaya ta abin da yake aikatawa wannan ba aure ne ake yi gida dole ya zamanto akwai shugaba shugaban nan kuma ko ya zamanto uba ko ya zamanto mata ko ya zamanto ƴaƴa gidan da ƴaƴa suke shugabanci to na Allah lalace da ba tafiyar abin nan ce ni cikin sura kaza kenan kamar yadda turawa suke faɗa tafiyar kaza kaza tana tafiya ƴaƴanta na mi ƴaƴanta na baya a wani ita mai mahaifa tafiyar kuti agwagwa ita tiyanta suke janta za a wajen ruwa to wani ake kai kuti iya na gaba iyaye na baya duk abin da ƴaƴa suke so shi za a yi kaga wannan tambadaɗɗen gida ne shi ba an gane in dai ba ƴaƴan sun yi karatu bane suna ma iyayen su wa'azi ya abatu limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a kan wani wayoyo mini tabayyun wannan aya ina fata an fahimce ni sannan koko ya kasance gida ne wanda wato mata ita take shugabanci ba uba ba ko ba iyaye ba an gane ni to shi ma wannan tambadadden gida ne don gidan mi gida ne wanda wato me yake da suna kallabi ne ke jan hulla da rawani to kaga babu gida ko ko ya zama to gida ne wanda mahaifi shi ne ke jagorancin gida an gane ni sai zama to to in mahaifi na gaba mahaifiya na baya ƴaƴa na baya kuma haka saka tafiya kai ga neman aure kai adda gidanka kai ka kawo matarka ƴaƴanka ne kenan kai alliman yadda kake shiga cikin sallah amma an ce da mata da maza dole sai an zan dai to yau in ka ba da sallah asuba yara da mata suka bi ka gobe matarka ta farko hajiya sai ta shiga ai sallah sai an raba wannan masu cewa sai an raba kuma dole in ta ɗauki wanga ciki na wanga shekara to shekara mai zuwa kai za a azama shi dole sai an yi hakan da domin zalunci yayi yawa dan haka idan mutum yana cin kuɗin turawa ko yana ganin shi dan siyasa ne ko yana da wayo sai kai yana dan su abubuwa waɗanda ko mahaukaci bai yarda da cewa abubuwan nan suna yiwuwa kai da kanka wannan da kake cewa namiji da mace duka ɗaya ne ko mi ɗaya ne kai gidanka baka da ai ma haka ya rabu ku tallata ma mutane banna a cikin al'umma dan saboda kwaɗayin wani abu ne da ku samu ku bi Allah shine mafi alkhairi gare ku ina ba ta amfance ni dan haka dai kiyaye miji abu ne wanda ake bukata wannan aikin da ake cewa dole sai an yi musulunci bai hana mace sai aiki ba ya zamanto daidai da ɗabi'arta kuma ba inda take cuɗanya da maza ba kada ya zamanto auren ya zamanto babu amana tsakanin mata da miji gashi dan muna jan abubuwa waɗanda suna da ban tsoro a kasashen musulmi a minister a minister a ce an zo dush an zuba ruwa ya ki wuce abin ga ruwa sun ki wucewa an zuba ruwa sun ki wucewa an zo an sa karfe an tura an jayo an jayo fab sai a jaye ki dumbujan kafot so dai haka ya faru a wata ministar ban faɗi su sun sani kuma wata ministar kuma bayan shekara da shekaru kamar shekara uku ko hudu aka ce kuma wannan abin ya sake faruwa kina kada abin ya zama to duk mutumin da mata ta take aiki wannan ministar kasan dai ya shiga cikin ya shiga cikin bala'i saboda an ce kafa su hayya tare wurin ruwa ba su wucewa an yi jewawa aka yi an yi jewa ran dai da aka yi ta dauka kaga wurin ya zama tattarin majalisa to ina auren shi ke in ya zama to aure haka ne ina aure ina ina mutuncin ina diyan albarka da ake son a samu a cikin ministar ne ake aikata wannan kuma su sun sani akwai rahoto aka rubuta akan su Allah ya tsare wa in tuslihu wa tattaqu idan kuka wato yi sulhu kuka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala fa inna Allah kana gafuran rahima Allah ya zama to gafuran mai gafara ne rahiman Allah mai jin kai ne Allah ya gafarta mun Allah ya ji kanmu wa in ya tafarraqa
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما Allah subhanahu wata'ala ce wa in ya tafarraqa in al'amari ya turata aka kai inda zaman ba zai yiwuwa ba an yi sulhu an yi sulhu abin ya kai inda ba za a iya ba yughnillahu kullam min sa'ati kowanne daga cikin su kenan yughnillahu kulla wahidin minhuma kowanne daga cikin su Allah zai wadatar da shi min sa'atihi daga yalwasa sa'atihi asalin shi wis'atihi domin daga wasi'a yasi'una wasi'a kursiyuhu samawati wal ard amma alwawu wani lokaci idza kanat maksura sai a cire ta wasaqa yasiqu siqatan asluhu wisqatan sai an ka shafe ta wa'ada ya'idu wa'dan sai an ka ce wa'idatan sai an ka ce idatan amma asalin shi wa'idatan ana shafe wawan an gane ko wato yughnillahu kullam min sa'ati Allah zai rawatar da shi ko ne da nashi zaka ga mace mijinta na farko yana ganin ya kware ta ko dan ta tsufa ko wani abu sai Allah ya ba ta miji mafi daraja fiye da shi ko ba haka ba dan haka da mata da miji in ana zaman kwarai haka za a tafi kuma wani bai cutar wani za a gama lafiya amma in miji yake cutar mata to da ya saki wannan baiwa Allah mai sallah mai sawar hijabi wanda babu ruwanta dama kullun in mutum na da lafiya ana ganin an fi jin daɗin a haushi a ci mutuncinsa ko ba haka ba shi kenan a ta shi ya zaɓo ta ko ko saboda iyayen shi suka zaɓo an zaɓo mai mai ladabi bai son ta sai ya yi ta cutar da ita sai ya saki sai a sa mai ido shi kenan sai ta ya auro daidai da shi wadda in ya in ya in giya ya shayo ita ma sai ta sha giya in za shi faɗin wata magana sai a ce ku diba min shegen nan babu taron kusa eh billahi lillahi ka san tsoron da shike dole in ka saki mata ta gari sai ka auro wadda za ta cin mutuncin ka kai da kanka sai ka gudu gidan bai shigowa gare ka haka mata in an kai mata aure miji na gari ta kiya ta kashe to sai ta auro daidai da ita dan bala'i ya ci mutuncinta ya ɓaci mahaifinta ya ɓaci mahaifinta ba abin da za a yi da haka haka ne sakamakon Allah kenan da ka rabu da mata ta gari to sai ka auro ɗan duniya da kin rabu da miji na gari sai kin auro ɗan duniya wancan kuma shi wanda an ka zalunta sai Allah shi bashi na gari sai kaga gida ne ya zauna lahiya numuyi Allah ya taimake mu wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima Allah subhanahu wa ta'ala wasi'an mai yalwatawa ne kuma hakiman Allah gwani ne baya yin abin da bai dace ba wanda yake waɗansu suka kafa hujjar cewa da zaran zaka yi aure an gane ni ba kana da talauci ka ƙara yin aure sai su kawo wani asar wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ya dawo bai da hali aka ce mai ya aure ya dawo bai da hali aka ce wannan ba hadisi bane bai inganta ba an gane ni amma da Allah ce in yakunu wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi ko ba kana bane sai ce ai an ce to da Allah ya ce kai aure Allah zai wadatar da kai a'a shi wannan wadatar ba dole ba sai kuɗi akwai wadata ta zuciya mutum yana bin karuwai wani mata hudu gare amma bai da wadata don yana bin karuwai wani kuma mata guda gare ta wadatar da shi sannan wadata ba ta tsaya ga abu guda ba akwai wadatar zuci akwai wadata ta kaza akwai wadata ta ƴaƴa akwai wadata ta kaza akwai wadata ta kaza wani yana da dukiya bai da ƴaƴa nan bai da wadata ta fuskar ƴaƴa an gane dan haka kan mu fassara shi da cewa da kai aure za a baka kuɗi kusa matasa wani sai ya zo ya zo banki ya ciwo bashi ya ce amana ya ce da na aure kuɗi zan samu in mai da banki kuɗin shi a'a ba haka ake nufi ba sannan kuma Allah fa'alul lima yuridu ne ko an ce zai bada dukiya ba dole bane Allah subhanahu wataala sai ya baka insha ne shi Allah ba a tilastar da shi an gane ni wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi sai ce insha in ya ga dama da haka wannan asar da aka kawo ina ganin Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kawo shi a cikin littafin sa wannan bai inganta ba kuma wannan aya ta kawo al-jawab wa shart in yakunu fuqara'a yughnihim Allah min fadli sharati da jawab amma in sun cika sharuɗan Allah suna da imani na gari sun bi Allah sau da kafa sai Allah cika musu amma in an kai aure aka saba ma Allah ba abi hanyoyin gaskiya ba Allah bai yi alƙulun zai taimaki azzalumi ba ko ba haka nan bane ta haka wannan ya kamata mu fahimci na so shi ne kyau ka aka kawo maka aya zo a rikitar da kai cikin minti daya sai Allah ce walillahi ma fi السماوات وفي الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da kasai na Allah ne walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum haqiqa mun yi wasiya ga waɗanda suka muka ba su lissafi gabaninku wa iyyakum da ku kanku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ittaqullaha muka ce ku ji tsoron Allah wa in takfuru haqiqa in kunka kafirce fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da kasai na Allah ne hakkukan ku na Allah ne wa kana Allah haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ghaniyan ya wadata dan kai عبادة الله لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من أصاع وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد دعاك إن كن كافر شيء مكتوتا لألا نكومي با إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم wa kana Allah ganiyan hamida hakika Allah zaman to mawadaci cikakken wadata wanda bai bukata komai hamidan Allah subhanahu wataala hamidan ya cancanci a gode mishi ko ba a gode mishi ba sai zaman to fa'il ne bi ma'ana al-maf'ul wato hamid bi ma'ana mahmud wanda ake gode mishi koko wa kana Allah ganiyan hamidan sai zaman to fa'ilun ne bi ma'ana fa'il al-hamid domin Allah subhanahu wataala shi ma yana godewa yana yabon bayan sa waɗanda sun kai aiki nagari sai zaman to shi yana yabon waɗanda suka cancanta shi ma ana yabon shi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillahi fatiris samawati wal ard zuwa ga sauran ayoyi sai da ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayar da ta gabata ya yi muna wasiya. An gane, an istaqullaha ya ce ku ji tsoron Allah. Duk addinin mu gaba ɗaya malamai suka ce gaba ɗaya ɗinsa tun daga farko har ƙarshe wasiya ce. Shara'a lakum min addini ma wasa bihi Nuhan wallazi auhayna ilai wa ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi tun farkon addinin gaba ɗaya har ƙarshen shi wasiya ce domin Allah ya muna wasiya magana ce mai muhimmanci wanda ake an bari to an ce Allah yayi wasiya Allah ba irin mu bane don Allah baya mutuwa wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut dan adam shine ake cewa yayi wasiya ina fata an fice don shi yana mutuwa to wasiyar Allah ba ɗaya bace ta wasiyar ɗan adam Allah ya turo manzanni da wasiyar da wanda ya muna anittaqullaha shine ku ji tsoron Allah sun ka ce ra'asul amr babban al'amari shine ka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala. shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance yana rubuta ma ɗansa wasiƙa Abdullahi ibn Umar yana cewa amma ba'ad fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla ina maka wasiya ya kai dan dana ka ji tsoron Allah fa innahu man ittaqahu waqahu fa inna man ittaqahu waqahu duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai bashi kariya in ko ba ka jin tsoron Allah to Allah kuma zai baka kariya ba zai barka da tunaninka wa man aqradahu jazahu wanda duk yabba Allah ramce Allah zai saka kamai in dai ya ba Allah ramce ramce mai kyau man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana sannan wa man shakarahu zada duk wanda ya gode ma Allah Allah subhanahu wataala zai kara mishi sannan shi ma sayyidina Ali radiyallahu an yayi ma wani wasiya yace usika bi taqwallahi azza wa jalla ina maka wasiya da tsoron Allah subhanahu wata'ala duk inda ka kasance an gane ni yake cewa ina maka wasiya da tsoron Allah subhanahu wata'ala yace allazi la budda laka min liqa'ihi wanda tilas sai ka haɗu da Allah ko ka so ko baka so ba wala muntaha laka dunahu baka da wata iyaka ta ƙarshe wanda zaka kai face sai ka koma zuwa ga Allah wa anna ila rabbikal muntaha ba yadda zaka yi an gane ni sannan kuma wa huwa yamliku dunya wal akhirah Allah shi ya mallaki duniya shi ya mallaki lahira wannan kaɗan ne daga cikin wasiyoyin salaf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so wurare da dama yana wasici da kuji tsoron Allah ittaqillaha haythu ma kun wa atbi'i as-sayyi'ati al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan Abdullahi bin Fodiyo Allah ya ji shi a cikin khutbar da ya rubuta wadda mafi yawancin masallatan da mu ita ce ake yi ko ba haka ba alhamdulillahi alladhi ala bi izzatihi fawqa al-bariyat wa rafa'a bi qudratihi as-samawat wa zayyanaha bin nujumul munirat har yazo ayyuhan nas yace usikum wa nafsi bi taqwallahi al-aziz al-mannan usikum ina muku wasiya wa nafsi da kaina ban fitar da kaina ba bi taqwallahi al-aziz al-mannan da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan baiwa kaga wannan khutba ce wanda muna yawan sauraron ta ya kamata malamai wata rana su dan fassara mu da ita mu san abin da wannan fassara ta kumza Allah shi mu jagoranci tsoro Allah subhanahu wataala shine karshen babban jarin da dan adam zai samu wanda zai tsira da shi a duniya da lahira Allah subhanahu wataala ce walillahi ma fis samawati wa fil ard abinda ke cikin sammai da kasai na Allah ne lillahi mun ce an kaddamar da jaruwal majrur malaman da sun kai tatabbu'ul istiqra bin diddigi domin al-istiqra'u shine talabul jam'i al-qur'u shine al-jam' shi yasa aka sanya ma jinin haila suna al-qur'u li'annahu yatajamma yana haduwa cikin mahaifa an gane ko ko kuma al-tuhuru da anka ce mai al-qur'u domin sababin shi haila ne kina an sanya musu suna da musabbabihi abinda wadansu malamai suka faɗa an gane ko koko shine karshen haila kenan sai zamanto al-qur'u al-tuhuru an sanya mishi suna al-awwal wal akhir to in an ce al-istiqra kalima ce wadda malaman lugha suna amfani da ita kalima ce ko ka'ida ce wadda malaman lugha da malaman usul fiqh sun fi amfani da ita da malaman tafsiri shine abi diddigi suka ce in ka dauki alqur'ani tun daga farko har karshe zaka iske yana gabatar da lillahi don saboda nuna Allah shi ya taksisi bai taba kawai ce ma fi samawati wa ma fil ardi lillahi ba a'a sai ya kawo lillahi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi an gane ni kenan dan ya nuna Allah shi ya kaita da wannan to sai wadansu malaman balaga suka ce to akwai abin tambaya anan wani wuri sai a ce ma fi samawati wa ma fil ard wani wuri sai a ce ma fi samawati wal ard to menene bambancin su wani sai ce kai duka ɗaya na dai ba alqur'ani ne ai babu wani to me yasa sababin da yasa aka shafe ma a wani wuri wani wuri aka kawo ba wani wuri aka shafe ta me yasa kaga wannan aiki ne na malaman balaga suka ce duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake son yayi bayani kan wani abu na mutane da zafin mutane yana son ya magana a kansu to zai kawo ya maimaita ma ko ya maimaita man an gane ni amma lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake son yayi magana ba akan mutane ba akan kansa ko aikinsa to lokacin nan ba zai maimaita ban ba amma to bar a bada misali a gani Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ra'd yace walillahi yasjudu man fis samawati sai ya ce wal ardi tawan wa karhan wa bilaluhum bil ghuduwi wal asal qul man rabbus samawati wal ard kaga nan magana ce kan ubangiji amma cikin suratu suratul hajj sai ce alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo alayhi al azab kenan in ka ga bai maimaita ma ba to nan magana ilimin ubangiji ne da ya shafi komi da komai wato maganar Allah za a yi in kuma ya maimaita ma bai kawo mutane ba to magana ilimin shi ya kewaye komai da komai in ya kawo ma ya yi shiru to ba zai yi magana kan iliminsa ba ba zai yi magana kan mutane ba amma in ya maimaita ma to zai nuna iliminsa ya shafe komai da komai ko ko in ka ga ya maimaita ma koman to zai yi bayanin halayensu kaga misali dauki cikin suraye surorin da suke fara da yusabbihu da sabbaha surori banda suratul hadid duka in yace sabbaha ko yusabbihu sai ya kawo ma fis samawati ma fil ard amma suratul hadid ala ramma sai kai hatara mai hadda alqur'ani sai ce sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard amma sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ard huwa al azizul hakim cikin suratul hashr sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ard huwa al azizul hakim ya ayyuhalladhina amanu suratul saff yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard malikul quddus al azizul hakim suratul jumu'a yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard lahu al mulku lahu al hamdu huwa ala kulli shay'in qadir to me yasa a cikin suratul hadid bai kawo ba ma sai suka ce nan ba zai yi bayani kan mutane ba zai yi bayani kan sinishi ubangiji sai ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard lahu al mulku wa lahu al hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim amma da yace hashr yace wato sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ardi huwa al aziz al hakim هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر كأنا زي ما قلنا كم متاني كرشان سورة سيتي يسبح له ما في السماوات والأرض bai maimaita ma ba kai hattara sai ce wa huwa al-azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala shine al-aziz al-hakim kaga yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa huwa al-aziz al-hakim ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna kaga ya mai tama an ina fata kuna fahimta ta haka cikin suratul jumaa yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته حقا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير wannan kaɗan ne daga cikin hikimomin da malamai suka kawo duk in kada kan gaba a maimaita ba to an san dalilin da yasa aka ba a maimaita ba ba wai hakan gaba ne Allah subhanahu wataala yake kawo wannan bayani sai Allah subhanahu wataala ce wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zamanto mai tsaro ko mai kiyayewa ga dukkan abubuwa da suke faruwa mu ƙara tsanin waɗannan ayoyi guda biyu sai mu dakanta sai Allah ce in yasha yuhibbukum in yasha yuzhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin وكان الله على ذلك قديرا
إن يشاء إذا الله ياسو يذهبكم بعد يذهبكم دان جواب الشرطنا باء كنن سكوني بدأت سائمة قلقلة إن يشاء إذا الله ياسو يذهبكم زي تفيدكم أيها الناس ياكو متاني ويأتي بآخرين يزود وطنس ما سو إيمان وإن تتولوا yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum kinan ko masu imani kuka saba kuma za a yi tafiya a kawo wasu haka annabi hud ya ga mutanen sa wa yastakhlifu min ba'dikum wato wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafiz wa ya'ti bi akharin alladhi izwa da wasu duniyar ba wata abuce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa kana Allahu ala dhalika qadira Allah mai iko ne akan yin hakan ga abu ne mai sauki inna zalika ala Allah yasir man kana yuridu thawaba dunya من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا Allah subhanahu wa ta'ala ce, Man kana yuridu thawabar duniya, duk wanda ya kasance yana son ladar duniya, duniya kawai ta sha mishi kai, abinda ɗai ya kaso a gina gida mai kyau, a samu mota mai kyau, a auri mata masu kyau, farare masu gashi, waɗanda suka yi lakwal suka yi civilize, a zo a gan shi cikin tele, ‘yan jarida su yi mai bayani, su yi mai tambayoyi ya ba da amsa, ya yi tinƙaho da ‘ya'yan shi da matan shi ya yi abin da ya gada ma cikin duniya. To fa'in da Allah sawabu duniya wal akhira, ka nemi kaɗan, a wajen Allah ne ladar duniya da lahira take dan haka wauta ce ka roki Allah duniya ita kadai fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq duniya da lahira na Allah ne kuma yana iya bada su kenan ya kamata a roki Allah duniya da lahira wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa kana Allah sami'an basira hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya zama sami'an mai ji ga duk abin da ake faɗa cikin kowane lokaci lokaci a ko'ina ko cikin ko da mutum dubu ɗari suke magana kaf la takhtalifu alaihi al-lughat wa la tabtabisu alaihi al-aswat Allah yana jin komai basiran Allah yana ganin komai dan haka kowa ya shirya ma abin da zai faɗa kuma ya shirya abin da zai aikatawa dan Allah subhanahu wata'ala ya sani ƴan uwa musulmi a yau Allah ya nuna muna mun ga ƙarshen tafsirin da za a gabatar a cikin wannan watan Ramadan ababe kun san na karatu da ilmi da bayanai suna zuwa kuma lokaci lokaci na muna karamci akwai lokacin da ake yin sauri akwai lokacin da bayanan ba a samun gabatar da ababe da dama muna fatan dai Allah subhanahu wataala inda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sannan kuma dole ne aiki na addini sai an hada da hakuri saboda muna ganin waɗansu suna damuwa waɗansu hankali suna tashi wasu suna kaza wasu suna kaza haka ne aikin addini mu ma zaburin da ake ana ayo gaugawa ayo sauri a saka ai kaza ai kaza ga aiki kaza ga aiki kaza ga aiki kaza kuma aiki na da'awa ba yadda za a yi mutum ya da'awa ya burge mutane ina fata an fahimce ni domin dole sai ka taɓo laifin wane laifin wane wani sai ga kamar sunan shi ne abba ka kama ba amma da shi kake ko ba haka nan bane to amma in an tashi kuma ya manta da za a faɗi laifin wani za a faɗi laifin wani za a faɗi laifin wani laifin mutane da dama ne za a faɗa wata ayar ma ta shafi shi mai bayani mai fassara wata aya ta shafi alaran ma kuma haka za a zo a wuce kenan ko dole na Allah ya ce a isar da sako a isar da sako muna fatan mutane su yi hakuri insha Allahu ta'ala za a dakata a yau kuma za a liƙe musabaka ta alqur'ani ta kadar tura yanzu in mun tashi daga sallar la'asar karfe biyar ko hudu da rabi za a fara dan haka wanda ya samu damar zuwa yana iya yanzu tafsiri kuma za a dakatar sai bayan sallah babba an gane ni sai bayan sallah babba yanzu za mu shiga hutu bayan sallah babba in Allah ya samu samun huta yadda ya rasu ke so da sauran mutane a ci laba bayan an balgi an balgi eh to za mu dawo insha Allah ta'ala sai a ci gaba da tafsiri Allah ya nuna mu yadda mun ga karshen wannan Ramadan lafiya Allah ya nuna mu mun kai min aljannati wan nasi lafiya a cikin wannan uslubi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mu zunubanmu da kurakuran mu magabatan mu Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu gama lafiya mu cika da imani waɗanda za su zo bayan mu zurriyar mu Allah ya kare mu da ita Allah ya sa ta gama lafiya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh